عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Geta Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدين العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم شكرا لك حكمنا أشفى بتعريف المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم أن الأبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه اسمه wasu kuma wani shafin malamai ya ambata cewa bawa idan yi wa annabi salatu sallallahu alaihi wasallama za za a bijirar wa annabi da sunan bawan a ce wane yayi maka salati wa an hasan ibn ali idza dakhalta al-masjida fa sallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu bayti idan wa la tattakhidhu buyutakum quburan wa sallu alayya haythu kuntum fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum hadisin Hassan Ali ya ce idan ka shiga masallaci ka gaisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce assalamu alayka ya nabi fa inna rasulullahi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku rigi daki na ya zama idi mana ba a ziyarta sa a shekara sai sau daya kuma kar ku mai da dakunan ku kuma su zama kaburbura ba ku ba ku salati a ciki ku yi min salati duk inda kuke salatin ku yana riskata duk inda kuke haka annabi ya fara wannan hadisi وفي حديث أوس أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي حديث أوس يسي من قال صلى الله عليه وسلم يويتا من صلاة رانا الجمعة دومين صلاة كذا بجرة دشي أغريني وعن سليمان بن سهيم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتفقوا سلامهم قال نعم وأرد عليهم سليمان بن سهيم يسي ناقم من قال صلى الله عليه وسلم أسكن بسيه sai na ce ya rasulallah mutanen nan suna zuwa maka kuma suna gaishe ka yanzu ka fahimta gaisuwar su annabi ce kwarai ko ina fahimta gaisuwar su har ina mamayar musu da gaisuwa ne wa an ibn shihab balagana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala aktharu min as-salati alayya fi laylati az-zahra'i wal yawm al-azhari fa innahu ma yu'addiyani ankum wa inna al-arda la taqulu asad al-anbiya'i wa ma min muslimin yusalli alayhi illa hamalaha malakun hatta yu'addiha ilayha ويسميه حتى إنه لا يقول إن فلانا يقول كذا وكذا من قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن شهاب يسيم يارس كيما من قال صلى الله عليه وسلم ياتي ku yawaita salati a gare ni dare mai haske shi ne daren juma'a da kuma rana mai haske ita ce ranar juma'a domin fa inna ma yu'addiyani ankum ana ba ku ana ka ba ku wannan salatin kuma ƙasa ba ta cin jikunan annabawa ba wani musulmi da zai salati a gare ni sai mala'ika ya ɗauko wannan salatin har ya kawo wannan salatin zuwa gare ni kuma sai ya ambaci wannan salatin kai har ma sai mala'ikan ya ce wane ne yake kaza da kaza sai ya maimaita yanda mutum yayi wannan salatin fasulun fil ikhlas fi salati ala ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'il anbiya alaihi salam wannan fasali kuma sabani yin salati akan wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi salati akan wani sa ko ba a yi da sauran annabawa kuma alaihi wasallam qala al-qali wa faqahu Allah al-qali mai littafi al-qali ya Allah da da shi yake ammatu ahli al-ilm mutafiquna ala jawazi salati ala ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam yawanci dukkan ma abota ilimi sun yi ittifaqi sun gamu akan cewa ya halatta a yi wa wani annabi salati sallallahu alaihi wasallam وروي عن ابن عباس انه لا تجوز الصلاه على غير النبي صلى الله عليه وسلم an rawaita daga Abdullahi bin Abbas shi kuma yace salati dai baya baya halatta ayi wa wani in ba annabi ba warwiya in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake wa salati amma sauran sai dai musu salami mana gaisuwa warwiya anhu la tambangi salatu ala wahidin illa illa nabiyina an rawaita daga Abdullahi bin Abbas yace salati bai kamata a yi shi ga wani ba sai dai annabawa mana annabawa za a ce musu alaihi salatu wassalamu amma sauran amma wanda ba annabi ba za ce ba za kawo masa salati ba wa qala sufyanu sufyan ya ce yukrahu ayu salla ila ala nabiyyi ba a so ai salati sai ga annabi ga annabi ne kawai ake salati wajatu bi kadibani suyufi مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا غير معروف من مذهبه آه سفيان ne yace ah ba Sufyan ba shi mai littafi yace na samu na samu wani rubutu a cikin malaman mu shashi a cikin malaman mu yace masaba malikiya ta ce baya halatta a yi wa wani salati a cikin annabawan ma sai annabi Muhammad shi ka yake wa salati yace amma wannan kan ba san shi ba cikin masabar malikiya ba sananne bane wannan magana ba sananniya bace wa gar qala malik fil masudi li haymi saga akrahu salata ala ghairi al anbiya shi imam malik abin da ya fada a cikin littafin sa masud ya ga yawa haymi saga yace ni ba na so in yi salati in ba annabawa ba to kaga ai bace in ba annabi muhammadu ba annabawa yace a sai yana annabawa kan salati wa ma yammagila na annaka addama umirna bihi Imam Malik ya ce bai kamata gare mu mu ƙetare abin da aka umarce mu ba. Allah ya umarce mu yi wa annabawa salati saboda haka kan annabawa kawai muke salati. Gala ya haimu ya haya almajirin Imam Malik ya haimu ya haya ce lastu a kuzu bi ƙaulihi ya ce tuni dai ban ɗauki wannan maganar shi ya ce bai ɗauki maganar Malik a nan ba. Ya ce wala ba sa bi salati alal anbiya kullihim wa ala ghairihim. Shi haimu ya haya almajirin Imam Maliki yace shi babu laifi a yi salati ga annabawa dukkansu kuma za a yi salati ga wanda ba annabawa ba ma wasajja ya kafa hujja bi hadisin ne Umar da hadisin hadisin Abdullah bin Umar shi ya haimu ya haya ko bi ma ja fi hadisi ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam salatu alaihi da kuma ya zo a cikin hadisin da annabi ya koya wa mutane salati a ciki wa fi a cikin hadisin annabi ba ya ce wa ala azwajihi wa ala alihi ba azwajin nabi ba annabawa bane alu nabi ba annabawa bane kuma annabi ya ce ayi musu salati da shi sai hannu ya ce to nan kam da ya rabu da maliku wannan maliku ya ce sai annabawa kawai zai yi salati shi hannu ya ce a ni ko wanda ba annabawa zan yi saboda haka nan kan mun rabu magana magana ta da magana imam maliki to ta saba wa gar wajadtu mu'allaqa an annabi amri imran al-farisi rawa an ibn abbas radiyallahu anhu karahata salati ala ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam yace na samu na samu wani rubutu wanda aka rata ya ci wanda aka karba daga Abu Imran al-Farisi yace ya rawaici hadisi daga Abdullah bin Abbas Allah ya kara ya rawaici wannan magana khabari daga Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yarda Abdullah bin Abbas yace kara masa yarda yace baya son a yi salati ga ga wani wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam qala wa bihi naqulu shi ma littafi sai ce to ni ma dai haka na ce walam yakun yustamalu fi ma mada yace ko da yake wannan hadisin da ba aiwatar da shi a zamanin da ya wuce wa garawa abdurrazzabi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi fa inna allaha ba'athahum kama ba'athani wannan hadisi shi kuma abdurrazzabi ne ya rawace shi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda shi abu hurairah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi salati akan annabawan Allah da manzannin Allah Allah ya aike su kamar yadda ya aike ni قالوا سبق شوار أساني بأن عباس لينة يشي إسنادين أبلاج عباس إلا دكا في إسنادين ما تسوقي والصلاة في لسان العربي معنى الترحم والدعاء إذا أنت صلاة أرش العربة وصنع نفهم رحماني لكما الدعاء وذلك على الإدلاء حتى يمنع منه حديث صحيح أو إجماع wannan kafin da ake nufi kafin annabi ya zo ne a suke nufin salatu a ce ana nufin rahama da addu'a to da annabi ya zo kuma sai a saurari abin da annabi ya fara shine cewa zalika annal illahi hatta ma aminu hadithu sahih in ka samu hadisi sahih ya hana wannan shi ka sai a hannu aw ijma'u ko ka samu ijma'u malamai ya hana wannan sai a hannu ma'ana sai a dauke shi a dawo da shi kan salatin da Allah ya fara da annabi ya fara wa kar qala ta'ala tun da Allah tabaraka ta'ala ya ce huwa allazi salli alaikum wa malaikatuhu al-aya ta zuwa karshe Allah ya da mala'ikun suna muku salati wa qala الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك وإن صلاتك سكن لهم الآية تزوق عشان آية الله يسي كقربي معنى كقربي زكاة دوكيو يموتاني kaza ka ke su da wannan zakkar kaza ka ke musu dukiyarsu kuma kai musu salati mana kai musu addu'a kenan wa qala wannan kai yana fassara addu'ar da laraba suke nufi salatu salatu inna da addu'a wa qala Allah tabaraka wa ta'ala yace ulai kalim salawatun min rabbihim wa rahmatun wanda Allah yace yana wa albishir wa muminai masu haƙuri Allah ce to suna da gaisuwa daga ubangijinsu da kuma rahama shine salawatu wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati akan iyalan abu aufa wa kana idza atahu qawmun bi sadaqatihim qala Allahumma salli ala ali fulan idan mutane suka kawo zakarsa zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam manzala sai ce to Allah kai salati akan su wane ma'ana Allah kai ƙarin albarka kenan وفي وفي حديث الصلاة أجمع حديث الصلاة ما من ظل يأتي اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته Allah kai salati akan nai Muhammadu da matansa da zuri'arsa kaga ya kawo salati ba ba sai annabi ba wa fi akhara wani hadisi wa ala ali Muhammad da kuma alayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila wasu kace alu dinnan atba'uhu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kila wasu kace ummatu wal ummata gaba daya wa kila wasu kace alu baiti mutanen gidansa ne wa kila wasu kace al atba'u war rahad wal asiratu mabiya da jama'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da danginsa wakila suka suka ce alun rajuli waladuhu in an ce alu alun mutum to in an ce ala ya to ƴaƴan mutum ne wakila suka ce qaumuhu mutanen mutum to wakila suka suka ce ahluhu iyalansa allazina hurrima alaihim sadaqatu wanda aka haramta musu cin sadaka su ne mutanen gidansa wa fi riwayati anas a cikin riwayar anas ila nabi sallallahu alaihi wasallam man alu muhammadin an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam waye ne alu muhammadin dinnan قال sai annabi ya kullu taqiyin duk mai tsoron Allah wa ji wala masabil hasani yana zuwa kan masabar hasan annal murad bi ali muhammadin muhammadun nafsuhu shi kuma sai na hasan yace abin da ake nufi da ali muhammadin a annabin da kansa ake nufi fa innahu kana yaqulu fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi sai na hasan idan yana annabi salati abin da yake cewa yace allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala ali muhammadin yuridu nafsuhu yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana salati shi annabi Muhammadu yana cewa Allah ka sa salatinka da albarkarka akan alu Muhammadin amma kuma annabi yana nufin kansa ne shine lianna kana la yukhillu bil fardi wa yati bin nafli annabi sallallahu alaihi wasallam baya bata farilla ya kawo nafila lianna al farda allazi amara Allah ta'ala bihi huwa salatu ala Muhammadin nafsihi yace to farillan da Allah ya umarni ayi shine ayi wa annabi salati ba ba alu Muhammadin ba Muhammad ne ake wa salati tukuna shi kansa وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم وأن ينا كما دفعنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي لقد أوتي مزمار من مزامير داود يريد من مزامير, من مزامير آل داود يريد أبن ليك من مزامير داود النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن باتي مريا إذن مريا متان النبي داود to amma shi annabi Dawud ake nufi shi yake da murya murya mai daɗi ma'ana an ba shi murya irin muryar annabi annabi Dawuda wanda annabi yake sawa a cikin sahabbai yana karanta masa qur'ani din nan wa fi hadisi abi humayd na sa'idi fi salati hadisin abu humayd na sa'idi a cikin yin salati ga annabi manzalla da kansa yace Allahumma salli ala muhammadin wa azwaji wa zurriyyati Allah kai salati kan annabi muhammadu da matansa da zuriyarsa kaga matansa da zuriyarsa duk ba annaba bane wa fi hadisi ibn umara hadisi abdullah bin umar annahu kana yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin abbas yace Abdullahi bin Umar kai yace ya kasance yana salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala Abi Bakr wa Umar shi in yana salati zai salati akan Annabi da sai na Abubakar da sai na Umar zakarahu Malik fi muwaddai haka Malik ya ambata a cikin muwaddansa min riwayati al-Andalusi riwaya al-Andalusi wa sahihu min riwayati ghairihi wa al Abi Bakr wa Umar shi kuma zance mafi inganci a cikin riwayar wani sa wanda ba wannan na na na riwayar jiharin ba yar andalusi wanda ba ita ba shi kuma nan kuma ya ce a ana wa annabi salati shi abdullahi bin umar yana wa annabi salati kuma yana wa sayyidina abubakar da sayyidina umar kuma addu'a farawa ibnu wahab bin anas bin malik kunna nad'u li ashabina bil ghaib fa naqulu allahumma ij'al minka ala fulani salawati qaumin abrar allazina yaqumuna bil layli wa yasumuna bin nahari eh an karbi hadisi in wa ya rawaito daga Anas ibn Malik yace muna wa sahabban mu ma addu'a a boye sai mu ce mana addu'ar gaibi in zamu yi mutum addu'a baya nan sai mu ce ya ubangiji ij'al minka ala fulanin salawati qaumin ya ubangiji wani kai masa salati irin na mutane abrari managarta allazina yaqumuna bil-layli wa yasumuna bin-nahari wanda suke tsayawa da daddare su yi maka ibada suke azumi da rana to ka yi wa ne ma salati yadda kake musu قال القاضي ما يريدها في القاضي آه إياديته والذي ذهب إليه المحققون أبن متانة محققي معنا معلمة سكا تفيدوا أغريشي وأميلوا إليه سيني ما كمانا كي كركتا ذو أغريشي شين ما قاله مالك وسفيان رحمهما الله وأن إمام مالك إلى سفيان سكا فلا الله يجب أنسو وروي عن ابن عباس واختارهم غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرا وتعزيزا كما يخص الله, يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم ولا يشاركه فيه غيره كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشارك فيه سواهم كما أمر الله تعالى بقوله به بقوله صلوا عليه وسلم تسليما ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضا كما قال تعالى yace an rawaita daga Abdullahi um Abbas ba ba ɗaya ba mutane da yawa sun zaɓi wannan magana cikin fuqaha'u da kuma mutanen tauhidi mutakallimina suka ce ba a salati akan wani annabawa sai dai annabawa kawai idan aka ambaci wani in ba annabi ba a masalati wani abu ne yace suka ce shi salati wani abu ne wanda annabawa suka keɓanta da shi saboda girmama su da da da karrama su kamar yadda Allah tabaraka ta'ala aka keɓance shi aka ambace shi shine ake ce masa subhanallahi ko subhana rabbika ko subhanahu wa ta'ala bitanzihi wa taqdisi zarkakewa Allah ne yake bata da zarkakewa ya aka ambace Allah sai ce subhanahu wa ta'ala da kuma girmamawa wala Allah ba a hadawa Allah da wani a cikin wannan tasbihi eh wannan tasbihin da kuma zarkakewa to haka shi ma keɓanta annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa a keɓance su da salati da taslimi ba za a haɗa wani da su ba kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya umarni da faɗin sa yace sallu alaihi wa sallimu tasliman ku yi wa annabi salati ku gaishe shi kuma gaisuwa wai su karma su wahum wanda ba su ba akan ambace shi shi kuma min al'aimata cikin jagorori wanda ba annabawa ba su wa gairihim da wani su akan ambace su bil gufrani sai ce gafara Allahu lahu Allah ya gafarta masa warrida ko kuma ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi كما قال تعالى كما يدعو قمي جيشه ويقولون ربنا انفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana da ɗan uwan mu wanda suka gabace mu da imani kaga nan gafara Allah ya kawo wa qala Allah ya ce wala zina tabawun bi isanin radiyallahu anhum a cikin sura tauba wanda suka bi sabiquna da da wanda suka bi muhajirai da ansarai su kuma wanda suka bi su da kyautatawa Allah ya ce Allah ya yarda da su saboda haka su yawanci aka ambace su radiyallahu anhu ake cewa in ba annabi ba annabi shi ake ce masa sallallahu alaihi wa sallama ko alaihi salatu wa salam da da annabawa wa ai har yanzu fa huwa amrun lam yakun ma'rufan fi sarri al-awwal eh kama qala Abu Imran yace a kira wani bawan Allah wanda ba annabi ba ai masa salati to wannan ba san shi ba a zamanin farko haka Abu Imran yace wa inna ma hadathahu ar-rafidatu wal-mutashayyi'atu fi bal al-a'immati yace rafidawa ne mutanen bid'a din nan da kuma mutanen shi'a su suka fara wannan a cikin shafin wasu a cikin wasu malamai fa sharakuhum inda zikri lahum bi salati suke hada annabawa da wasu in suka ambace su sai su musu salati wa sawahum bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika sai suke daidaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu mutane a cikin yin salati to wannan shi'a ne ta fara haka da kuma rafida ma'ana wasu kungiyoyi ne na bid'a wa aidan فإن تشبه بآل البدع منهي عنه كما كمن توا ده متانين بدع أن هنا شيء فرجوا مخالفة ما في دولة أصابع مسو في من تزموه من ذلك أبنا سكي سكا لزم تر وكانسو إن سكا أنبشي النبي النبي صلى الله عليه وسلم سكا أنبشي وسو متانين سحدا سو سيمو الصلاة توانا يا كما تا أصابع مسو كوكما يا وجبا دولة ne a saba musu kar a bi hanyar taku wa zikru salati ala al-ali wal azwaj ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi tabai wal idafati ilayhi la la tafsisi yace hukuncin yi wa annabi salati a hada da alayensa a hada da matansa a hada su da annabi sallallahu alaihi a hukuncin su sun bi annabin ne a sai da aka faɗi annabi sannan sai a dora su kuma an raba su zuwa ga annabi ba wai su kadai aka keɓanta a kira mutum shi shi kare misalu alu nabi kawai ake sallallahu alaihi wa sallama ba a su alu nabi sai an kira annabi sallallahu alaihi wa sallam salati su kuma sai a raba su da annabi قالوا suka ce wa salatu nabi sallallahu alaihi wa sallama alaman sallah alaihi majraha majrar du'ai yin salati ga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da da aka ce yana wa mutane idan kai masa salati shi ma zai maka yace magudanan sa yana gudana magudanan addu'a ne kai in kai wa annabi salati shine ya cancanta da shi kai kuma da kai salati annabi zai maka addu'a wal muwajahati kuma annabi zai fuskanci mutum laysa fiha ma na ta'zimi wa tawqiri ba wai annabi zai girmama ka yadda ka girmama shi ba kuma zai karrama ka yadda ka karrama shi ba قالوا suka ce wa qala ta'ala ubangiji ya ce la tajalu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da kar ku sanya kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin ku kawai da kuke kiran junan ku kawai da kuke kiran junan ku fa ka zalika yajibu an yakuna du'a lahu mukhalifan li du'a an-nas ba'an ibadi to sun da haka ne Allah ya hana a kira annabi yadda ake kiran sauran mutane to sai wajibi ne kuma addu'a da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta saba da addu'a da ake wa mutanen da tsakanin su wa hadha ikhtiyar al-umami abul muzaffar al-isra'ini min shuyukina yace wannan shine zabin imamu abul muzaffar al-isra'ini shine abin da ya zaba a cikin malaman mu na hadisi wa bihi qala abu umar ibn abd al-barri abu umar ibn abd al-barri ma haka yake yake to dole a samu sabani tsakanin girmama annabi da girmama wani wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam faslun fi hukmi ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallama wa fadilati man zarahu wa sallama alaihi wa kayfa yusallimu wa yad'u wannan fasali kuma zai koyar da hukuncin ziyartan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma darajar wanda ya ziyarci manzo Allah din me zai samu da kuma wanda ya zo ya gaisa ya yi wa annabi gaisuwa a kabarin sa da kuma in ka je kabarin nasa me ya kamata kai ya zaka ce in zaka gaishe shi kuma da addu'ar da ya kamata mutum yayi duk abin da wannan fasalin zai koyar kenan wa ziyaratu qabri sallallahu alaihi wasallam sunnatun min sunnati muslimina mujma'un alaiha wa fadilatun murangabun fiha ziyartar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce a cikin sunnonin musulmai kuma an an haɗu a kanta كما درجة كون دعك قرئين لا دنتا حدثنا القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدار بني قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجب له شفاعتي yace alqali abu ali shi ya ba mu hadisi in ji mai littafi alqali iyan yace abul shi kuma yace abul falm khairuna shi ya ba ya ba su hadisi shi kuma yace hasan ibn jafar ne ya ba su hadisi shi kuma yace abul hasan ali ibn umar ne ya ba su hadisin ad-darqutni shi kuma darqutni yace alqali al-muhammili shi ya ba su hadisi shi muhammili yace muhammad ibn abdul razzaq ne ya ba su hadisi shi kuma yace musa ibn hilal ne ya ba su hadisin shi kuma ya karba daga ubaidullah ibn umara ubaidullah ya karba daga nafi'u nafi'u ya karba daga abdullah ibn umara Allah ya kara musu yarda Abdullahi bin Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zara kabri duk wanda ya zarci kabari na wajen Allah shafa'ati ce tona ya wajen bakare shi duk wanda ya zarci kabari na zai cece shi wa nan sun ne malikin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man zara ni fil madinati mutasiban kana fi jiwari wa kuntu lahu shafi'an yawm al-qiyamati aya sun malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya zarce ni a Madina yana neman lada wajen Allah to yana wajen yana tare da ni yana kusantaka da ni kuma zan zama mai ceton sa ranar tashin kiyama wa fi hadisin akara a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zarani bada mauti fa ka annama zarani fi hayati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zarce ni bayan mutuwata daidai yake da wanda ya zarce ni a ina raye wa kariha malikun an yuqala zurna qabra nabi sallallahu alaihi wasallam shi man malik yace baya so a ce mun ziyarci kabarin annabi aka ce ka ziyarci annabin kawai ba kabarin sa ba wa gari salafa fi ma'ana zalika so shi imam malik ne ya yi ikhlasi a cikin ma'anar mai zurna kaura na biyu din faƙala sai ce karafiyata ismi baya son wannan sunan a kawo kabra din lima warada min qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda abin da yazo daga fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu zawaratil quburi shi sunan ne baya so an shi mun ziya shi kabarin annabi ne baya so a ambaci sunan kabarin saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa Allah ya tsine wa mata masu ziyartar kaburbura to kaga tun da an kawo magana kaburbura ko masu ziyartar kaburbura ko da yake mata ne aka ce an tsine musu in suka ziyarci kaburbura to shi ba a so a ce an ziyarci kabarin annabi a ce an ziyarci annabin haka imam malik yake so ko haza ya rudduhu qawluhu yace ko da yake wannan kuma ya ko hadisin da da ya raddi wannan wannan hadisin ma'ana hadisin da annabi ya ce nuhitum an ziyaratil quburi fazuruha da an hana ku ziyarci kaburbuwa to yanzu an ba ku izini ku ziyarce su wa qawlu da fadin manzala sallama har yanzu dai ya faɗi sunan kabarin kabarin din annabi ya man zara kabri fa kar allaka isma ziyarati duk wanda ya ziyarci kabari na to ya saki sunan ziyara to ma'ana ya ziyarce ni kenan وقيل وسكت لأن ذلك لما قيل أن إن الزائر أبدل من المزوري yace abinda mutane suke cewa wai wanda ya ziyara ya fi wanda aka ziyarta to shi yasa aka yi wannan raddin cewa idan ka ziyarci kabarin manzo sallama to karka cewa a kai ka samu daraja ka je dai kai kai ne ka samu ba wai kana ne kana tunanin ka kana da wani abu wanda ya fi abinda ka tarar a waje wa hadha aidan laysa bi shay'in wannan ba komai bane idan laysa kullu za'irin bi hadhihi sifati dukkan mai ziyara bai kasance da wannan sifa ba dukkan mai ziyara ne yafi duk wanda aka ziyarta ba wani wanda ake ziyarta ai yafi duk masu ziyara wa laysa hadha umuman wannan ba gaba ɗaya ake nufi ba wannan akwai taksisin akwai kusufiya ma'ana wani kabarin in ka ziyarce shi to in ka bi shi to shi sai ya zama kafi wanda ka ziyarta amma wani kabarin ka in ka ziyarce shi ai kai ma kanka ka san kai ne kasa ya fi ka wa qarwara da fi hadisi ahli jannati ziyaratum li rabbihim to ya zo a cikin hadisin mutanen aljanna za su ziyarci ubangiji su to nan ma sai ake sun fi ubangiji kuma sai su suka yi ziyara walan yumna hadha lafzu fi haqqi ta'ala ko ba hada ba hada wannan lafazin ba haƙin Allah tabaraka ta'ala za a ziyarce shi to amma an san dai masu ziyarar su ai bayi ne Allah kuma Allah ne wa qala abu imran abu imran rahimahullah Allah jikan sai yace inna ma kariha malikun an yuqala dawafu ziyarati abinda malik baya so kada a ce dawafin ziyara masu dawafi a kaba ake yin sa wa zurna qabra nabi sallallahu alaihi wasallam al-istimal nas zalika bainahum ba'dhum li ba'd wa tunda mutane suna cewa na je shi kabarin wani kuma na je na kewaya to shine imam malik abinda baya so wa kai ya kace kan nabi sallallahu alaihi wasallam an nas bi hadha lafzi kada ka je na je shi kabarin wani kuma ka je na je shi kabarin annabi shine abinda imam malik baya so kada hada annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu mutane a ambaton kabari وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم إمام مالك يكي شيء أبن لي يكي سو أكي وشي النبي كم دشي وناجي ناي كي سوا وجن النبي بناجي يرسي قبري سوا وأيضا هل يبدأ فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجب كما زيارة أبن حلال أشكي متاني كزيارتي وني أنا دكيو وشد المدي إلى قبره صلى الله عليه وسلم يريد بالوجوب هنا وجوبا ند وترغيب وتأكيد لا وجوب فرد yace daura kaya a tafi kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ziyara ana nufin wajibcin sa anan wajibi ne irin na so ana so ne wajibi ne amma wajibi na na mustahabbi ba wajibi na farilla ba wajibi ne na kwadaitarwa wajibi ne na karfafawa ba wajibi na farilla ba in wajibi na farilla ne duk wanda bai je ba kaga akwai wannan ziyara tana kansa yace wal aula indi anna man afuwa karahata malikin lahu li idafati ila qabr nabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda yafi yankanta a waje na ni hana shi alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره يوم الدين subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin ashafa a madadin kamfanin GitHub Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب